الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da fuskoki ko fujjoji da waɗannan malamai suke bayarwa game da nau'ukan haƙuri guda biyu haƙuri akan aikata umarni ko haƙuri akan barin hani wanne ne gaba malam ya ce arrabi'u fuska ta hudu anna tarkal manhiyyi min babil himyati wa fi'lal ma'muri min babi hifdhil quwwati wal gidha'i alladhi la taqumu al binyatu bidunihi yace barin abin da aka hana babinsa shi ne babin himiya alhimiya shi ne mai cin gabar ya ƙaurace wa ciye-ciye cin wasu abubuwa saboda gangan jikinsa ta samu lafiya mutum ya ƙaurace wa cin wasu abubuwa saboda gangan jikinsa ta samu lafiya abinda bature ke cewa dieting ya daina cin kaza ya daina cin kaza ya daina cin kaza ko kuma ya dinga rage yawan abincin da yake ci in ya tashi da safe ba zai ci abinci ba sai karfe daya daga nan kuma ba zai sake cin abinci ba sai karfe in ya tashi da safe ba zai ci abinci ba sai karfe goma ba zai sake ci ba sai karfe uku ba zai ci da dare ba ya dai rage abin da yake ci ya rage kwantitin ya rage yawan saboda jikinsa ya yi lafiya ko ya zaɓi wasu abubuwa ya ce ya daina cinsu ya daina cin nama ya daina cin shinkafa ya daina cin gero ya daina kaza ya daina kaza ya zazzaɓi wasu abuwa ce ya daina ya daina shan sukari don gangan jikinsa ta samu lafiya wadda shi ne alhimiya alhimiya hanya ce ta magani da jimawa ba wai tun yanzu ba laraba suna cewa almi'adatu baitu da walhimiyatu rasu dawa almi'adatu shi ne wato tumbi nan ne wato nan ne gidan cututtuka tumbi da ake zubawa abinci nan ne gidan cututtuka walhimiyatu rage cin abinci ko kaurace wa ciye-ciye wannan kuma shine rasu dawa shine kololuwar magani ba maganin da ya kai shi yawancin cututtuka ana daukar su ta hanyar ciye-ciye maganin da ya fi kowane magani shi ne rage ciye-ciyen shi ne zai sa jiki ya dawo yadda yake kamar yadda yake a asalin halittarsa sauraka ita alhimiya abu ne wanda yake mai daɗaɗɗen hanya ce ta magani ga ɗan adam ya sani ba wai sai yanzu ne ake yinsa ba daman can ana yinsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ka raba cikin ka uku nabi baya ce bi hasabi mri'in min luqaymatin tuqimna salbahu ya ishi mutum ɗan lomomi ɗan kaɗan da za su tsayar masa da jikinsa ɗan lomomi ɗan kaɗan kai ya ce ya taki cikinsa ya raba cikinsa uku kashi ɗaya ya sa abinci kashi ɗaya bari don abin shansa kashi ɗaya bari don numfashinsa aka shar'anta azumin muka daban-daban saboda a rage wa bawa ciki wannan karikicen wadda ita ce alhimiya to shi ne yake cewa shi barin abin da in ka dawo mutum shari'a umarni da hani shi barin abubuwan da aka hana babin sababin himiya din ne kamar kana kokarin ka kauce abubuwan da za su lalata maka zuciyarka kamar yadda kake kaucewa ciye-ciyen da zai bata maka jikinka wa fi'lul ma'muri shi kuma aikata umarni yace min babu hifdhil quwwati wal gidha'i alladhi la taqumu al bunyatu biduni yace shi kuma aikata umarni babin sa wato babin sa shine babin tsare gangar jiki da rayuwarka ita ce alquwa quwwatul hayat rayuwarka da abincin da gangar jikinka ba za ta tsayu ba sai da shi mutum ba zai rayu ba sai da abinci ba zai rayu ba sai ya ci in aka bar shi ba ci ba sha mutuwa zai to shi bin umarni daidai yake da abincin da zaka ci dan rayuwarka ta ci gaban dorewa wanne ne gaba himya din ce gaba ko kuwa bar cin abincin da rayuwarka za ta dore da gaba wanne ne gaba cin abinci wala tahsulul hayati illa bihi ba zai yi ka rayu ba sai da abinci faƙad ya ishi insanu ma a tarki lihmiya ko da ko baya wannan tsarin rage cin abinci ko barin wasu abubuwa zai iya rayuwa mutum nau ne ma yake yi a sa anan yawa ba a yi ce ake yi ba kai ba gindi amma ga shi duk ana nan da rai sau haka mutum zai iya rayuwa ko da baya himiya din zai iya ci gaba rayuwarsa wa in kana badanuhu alilan ashadda ma yakunu illa koda ko jikin zai ta ciwo ciwo mai tsanani shugan sai karu ya hawa ne ne din sa hawan jinin sa ya hawa ne ne amma dai yana nan da ran sa dai saboda haka kaga bai yi himiya din ba saboda yana ciye-ciyen sa kuma ya rayu koda ko zai rayu cikin cututtuka iri-iri amma wala ya yishu bidunul quwwati wal gidha allazi yahfazuha ba zai rayu ba ba rayuwar tare da shi in ba rai ba mutum in babu wannan karfin da abincin da zai saman ma jikinsa ya tsare masa rayuwarsa ai ba zai rayu ba inda zai bar cin abincin ya ce himiya zai yi ta yi kawai kaura cewa abinci ba zai rayu ba ashe kaga cin abinci yana gaba da ita himiya din saboda ita ce ke rike masa cin abincin ne ke rike masa rayuwa to haka nan umar bin umarni a matsayin kamar cin abinci ne wanda da shi ne ziki yake tsayuwa shi kuma barin abin da aka hana min babil himya kamar kamar abubuwan ne da kasancin su zai cutar da kai fa hada mithlul ma'murati wa hada mathalul ma'murati wal manhiyat wannan shine misalin abubuwan da aka yi umarni da su da abubuwan da aka hana al khamis wajahi na biyar ya ce an da zunuba kullaha tarji'u ila hazainil aslaini duka zunubai duka zunubai suna komawa ne zuwa ga waɗannan rassa guda biyu ko waɗannan ginshiƙai guda biyu tarkil ma'amuri wa fi'ilil mahzuri kabar abin da aka yi umarni da shi kamar kabar sallah kaƙi ko kaƙin azumi na ramadana ko ka ƙi zakka bayan kana duke da za ka yi zakka wa fi'lil mahzuri ko ka aikata abin da aka haramta maka mutum ya yi ko ya sata ko ya zina ko ya yi caca zunubai daman ko wannan ko wannan ko dai ka samu mutum ya yi zunubi ne ta hanyar aikata abin da aka haramta masa ko ya yi zunubi ne ta hanyar barin abin da aka wajabta masa duka zunubai nan suke koma duk wani zunubi baya wuce waɗannan abubuwa biyu in ya yi zunubin ko dai ka samu ya yi abin da aka haramta masa ne ko ya yi zunubin ka samu ya bar abin da aka wajabta masa ne walau fa'ala al'abdul mahzura kullahu min awwalihi ila akhirihi da bawa zai aikata duk abin da aka haramta masa daga farkonsa har ƙarshe hatta ata min ma'muratil imani amma kuma abubuwan da aka bashi na imani shi kuma abinda kawai zai zo da shi bai adna adna misqali zarratin da zo da abinda aka yi umarni da shi na imani shine tauhidi da mafi kankantar kankantar kwayar komayya naja bi zalika min al-khulud fi an to wannan zai tsirar da shi daga dawwama a cikin wuta wato da mutum zai zama yana da tauhidi ta Allah a zuciyarsa ko mun kankantar imanin da yake cikin zuciyarsa ko mun kankanta su azaful iman amma kuma yayi duk wasu abubuwa da aka haramta shine mazinaci shine barawo shine dan iska shine kaza shine kaza duk komai shine amma kuma yana tauhidi ya mutu da imani duk da imanin nashi yayi rauni saboda kana aikata kyawawan ayyuka imani na karfi kana aikata laifuka imani na rauni akwai imani a bayan rauni to zai je wuta domin ya girbi sakamakon laifukan da ya yi wa Allah ko cutukan da ya yi bayan Allah zai je ya shiga wuta za a ƙuna shi murs amma kuma za a fitar da shi daga ƙarshe bayan an gama tsartace shi an gama tsarkake shi an wanke shi sai kuma a fitar da shi a kai shi aljanna kaga ya aikata duk abin da aka hana amma a cikin abin da aka yi umarni da shi ya kawo mafi raunin babin imani a zuciyarsa da hadisai da dama suka tabbatar da wannan walau taraka kulla mahzurin amma da za a samu mutum ya bar duk wani abu da aka haramta masa walam ya'ti bi ma'muril imani amma bai zo da umarnin da aka yi masa a babin imani ba ya bar duk abin da aka haramta masa amma babin imani bai zo da wannan babin ba bai zo da wannan umarnin ba lakana mukhalladan fi sa'iri wanda zai shiga wuta kuma ya dawoma a ciki kamar yadda zaka samu wasu daga cikin ubadul hunut masu bautar Allah a cikin mabiya addinin Hindu da suke gujewa duk wani abu na kyalekyalen duniya kayan sawa ma sai dai kaga sun tsoro wani tsumma a kugunsu jiki ba riga suna azabtar da kansu ba ka same su suna cutar da wani ba ba ka same suna suna zina ba ba su saci kayan kowa ba za su zalunci kowa ba suna can ma a gefe cikin duwar watsinsu suna shirkarsu amma ba wani abu da suke yi ba ba su yi ba mu'amala da mutane bari su ci su kaga bai ma aikata wani abu da aka haramta ba irin wannan ba zai sha giya ba ba zai yi zina ba ba zai caca ba ba zai mu'amala da wani ya cuce shi ba zai ce cire ba ba duk ba wannan bai zauna da kai ya hira da kai bari ma ma ƙarya ba ya ma gudu ya koma can gefe yana ta bautarsa amma ta shirka sai zama da ya bar duk abubuwan da aka haramta din nan amma kuma bai zo da abin da aka yi umarni da shi ba na kaɗaita Allah to duk wannan abubuwan da ya bari ba su kubutar da shi ba sabanin wancan ma'amurul iman din da ya zo da shi duk abubuwan da aikata na haram ya samu kubuta daga ƙarshe wannan kuma duk abubuwan da ya bari na haram saboda bai zo da imani ba ya dawo ma'auta to wani ne gaba kenan umarni ko hadi fa ayyu shay'in masaqilu dharr minhu tukhriju minan nari ila shay'in ta ya za ka yi ka danganta da abin da gwargwadon ƙwayar zarra daga cikin wato gwargwadon nauyin ƙwayar zarra daga cikin wannan abu tana fitar da mutum daga wuta ya za ka danganta shi da wani abu wanda awon duwar watsu na wannan abin a za'afan mu za'afa ninkin ba ninkin la taqtadil khuluda fin nari ma'a wujudi zalikal ma'muri au adna shay'in minhu wanda an yi su manya-manyan laifuffuka ne amma ba za su bar shi ya dawwama a cikin wuta ba matukar ya zo da wancan dan umarnin da aka yi koda mai rauni ne shine imani ya za ka yi ka haɗa su ba su haɗu ba to wadda duka hujjoji ne yake bayarwa na cewa janibin umarni ya fi ƙarfi akan janibin hani نعم
السادس أن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة ولا تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالفة إلا بالشرك أو الموافاة عليه ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه السابع أن ذنب الأب كان بفعل المحذور فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وحدا وذنب إبليس كان بترك المعمور فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا إبرة للذرية إلى يوم القيامة الثامن أن المأمور محبوب للرب تعالى والمنهي مكروه الله وهو سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريئة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى أما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك وأما من نفسه فال فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والسفه والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكره وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه علم أن محبوبه هو الغاية ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل كما كان النهي عنه وكراهته لذلك وأما المحبوب فمراد إرادة المقاصد كما تقدم وهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره وهو عبادته وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره كالجهاد الذي هو أحب الأمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببا لحصولها
نعم ما لا يتقبل الشيوى السادس wajihi na shida anna jami'al mahzurati dukkanin abubuwan da aka hana min awwaliha daga mafarkon su ila akhiriha har zuwa ƙarshen su tasqutu bi ma'muri taubati suna saraya suna zubewa da yin abu guda ɗaya da aka yi umarni da shi shine tuba wala tasqutu al ma'muratu kulluha bi ma'siyati al mukhalafati amma duka abubuwan da aka yi umarni da su ba za su sare ba gaba ɗayansu don mutum ya yi saɓo na saɓa wa Allah illa bi shirki sai dai abinda yake shirka ne a wulmuwafati alaihi ko mutuwa akan shirka wala khilafa bain al'ummati babu saɓani tsakanin al'umma anna kulla mahzurin yasqutu bit tauba kowane abin da yake an hana aikata shi idan mutum ya aikata shi ya tuba to wannan abin ya saraya ya faɗi kenan waktalafu hal tasqutu ta'atu bil ma'siyah sun yi sabani wato malamai shin ita ma da'a tana saraya saboda saban Allah wa fil mas'alati niza'un akwai sabani a cikin wannan mas'ala wa tafsilun da bayani laysa hadha mawdi'uhu laysa hadha mawdi'uhu ba nan ne mahallin sa ba mala yake cewa inda zai ka abinda zai kara tabbatar maka abu na shida wanda zai kara tabbatar maka da cewa al-mahzurat wato fi'lul ma'mur aikata abinda aka yi umarni yana gaba da barin abinda aka hana yace dukkan abubuwan da aka hana idan mutum ya aikata kowane iri ne ya tuba tuba da sharadinta to wannan abin da yayi na laifi ya tafi kenan قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كغايا ما ودanda suka kafarta in sun bari sun tuba to an gafarta musu da abin da ya wuce يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ka ce ya ku bayina wanda suka wuce iyaka wajen cutar da kawunansu da sabon Allah kada ku tseba tsammani daga rahamar Allah Allah yana gafarta dukkanin zunubai idan mutum ya tuba Allah yana gafarta masa domin shi mai yawan gafara ne mai jin kai tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'minai gaba ɗayan ku domin ku samu rabauta duk abinda mutum yake yi kowane irin laifi ne duk girmansa in yayi tuba tuba ta gaskiya taubatan nasuha tubar gaskiya yayi da dama akan abin da ya aikata da alkawarin ba zai sake ba to Allah zai yafe masa wannan laifin sai in abin yana da alaka da haƙƙin wani bil adama sai kokari ya mai da haƙƙi zuwa ga mai haƙƙinsa saboda ka babu wani sabo da mutum zai yi tuba ba zai kankare shi ba mafi girman abin da za a saba wa Allah da shi shine shirka mushriki yau in yace ya tuba to za a yafe masa wa kullil ladina kafaru in yantahu yaghfar lahum ma qad salaf in sun bari shikenan za a gafarta musu to kaga ashe at-tauba abin da aka yi umarni da shi guda daya amma zai iya kawar da dukkan abubuwan da aka aikata marasa kyau shi kadai wannan yana nuna maka janibin bin umarni yana da ƙarfi fiye da janibin barin abin da aka hana wala tasqutul ma'muratu kulluha bi ma'siyatil mukhalafa dan mutun ya saba wa Allah yayi sabo ba za a ce duka ayyukansa sun rushe ba mutun ne yana sallah yana azumi yana zakka yana sadaka amma kuma yana ɗan shaye-shaye to kaga zaka ce saboda ɗan shaye-shayen nan duk sallarsa ba ta banza ce azuminsa duk na banza ne sadakarsa duk ta banza ne birrul walidai yana bin iyayensa shaye-shayensa zana nan shaye-shaye yana da laifinsa na shaye-shaye wannan hasanat ɗinsa kuma suna nan saboda ka fi'ilul mukhalafa abinda za ka yi ya rushe maka aiki ka shine shirka ita shirka idan mutum ya yi shirka to ba za ta bar shi ya amfana da dukkan wani alherin da ya ba ya sake so a guji shirka duk abin da ka ce shirka ce da Allah to guje shi ko da wasa ko da wasa ka ji ana abu kaza shirka ne yi kokari ka ka kauce masa kada ka yadda da yan masu yan tawili da bige-bige su halatta maka abin da Allah ya da manzansa suka ce shirka ne kawai shirka ba ta barin komai inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ai shirka da shi saboda duk abin da zaka je wa Allah da shi da laifi za ku iya sasantawa amma banda shirka banda shirka to ba shirka ba ba wani zunubi kawai da kayi shi shikenan duka hasana dinka sun rushe illa shirk illa bishirki aw almuwafati alayhi wala khilafa bainal umma yace babu sabani a tsakanin al'umma anna kullu mahzurin yasqutu bit-tauba dukkan wani abu da aka haramta to tuba tana karkade shi tuba tana karkade wannan abu duk wani abu da aka haramta in mutun ya aikata shi ya tuba at-taubatu tajubbu ma qablaha haka annabi yace tuba yana karkade yana kakkabe abin da ya gabace shi ce attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la wanda zai yi zunubi ya tuba zai da kamar bai bai yi zunubin ba Allah zai gafarta masa واختلفوا هل تسقط الطاعه بالمعصيه anan malamai suka yi sabani to shin idan mutum yana da'a sai ya saba wa Allah shin saban nan zai rusha masa ma'asiya mun san Allah subhanahu wataala yana cewa إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرفا من طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وبقي جيتي إن الحسنات كاوا وان أيكا يذهبن السيئات سنة تفير دمونانا كاوا أيكي ينا قسر دمونا kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mu'adh wa atbi al-hasan sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bibi mummuna da kyakkyawa sai kyakkyawa ta goge mummunar to shine suke ta sai da sai malamai suka ce to akwai kuma mummunan aikin da zai kawar da kyakkyawa kamar yadda kyakkyawa zai kawar da mummuna to shi akwai mummunan shi kuma zai kawar da kyakkyawa ba maganar shirka ake ba maganar ma'asiya to wasu malamai suka ce a'a mutumin da ya hasana tana na hasanarsa sayyarsa tana na sayyarsa yana da kyakkyawan aiki yana da mummuna mummunarsa tana na mummuna kyakkyawan tana na kyakkyawa babu maganar mummuna aikinsa ya tafi masa da kyakkyawarsa kyakkyawan aikinsa ya shigo an yi sallah da shi ya fita kuma ya cuci wani a hanya to sallar da ya a cikin masallaci ta tafi kenan da wancan cutar da ya ko ko a tana nan wancan cutar kuma tana nan ababinta suka ce a kowanne yana nan shi yasa ake samun mutum ya hada duka abubuwa biyu har an je lahira ayi awo domin saqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون saboda haka in aka je awo in aka je lahira sai a auna wanda kyawawan ayyukan suka yi rinjaye munanan ayyukan sai tafi aljanna je ibnu mas'ud ya ce koda da kwaya daya aka auna kayawan ayyukansa aka auna mumunana sai aka samu kyawawan ayyukansa sun yi rinjaye da kwaya daya faɗi tak shi kenan sai aka auna sai aka samu munanan su yi rinjaye da ƙwaya ɗaya wannan ƙwaya ɗaya sai ta kai shi wuta kuma to suka ce kaga kowanne kenan yana nan ga kyawawan ga munanan ba su tafiyar da su ba saboda haka abinda zai cutar masa da ayyukansa kyawawa shine shirka wasu malaman suka ce a a cikin ayyuka akwai waɗanda suke rushe aiki ba shirkan bane amma su ma suna rushe aiki ayyuka ne da mutum zai yi aikata ba shirka ne ba amma zai rusa masa aiki ana ce ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wala tubtilu a'malakum ku bi Allah ku bi manzansa kada ku rushe ayyukanku ya yi walazina aminu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas ya ku wadanda suka yi imani kada ku lalata sadakokinku ta hanyar gori da cutar da wanda kuke bawa sadakar ta hanyar gori da cutarwa sadaka ce mutun yayi amma kuma daga baya yayi gori ga wanda ya yi wa sadakar shi kenan sadakar ta rushe kaga mummunan aiki ne ya rusa masa kyakkyawan aikinsa aka kwatanta shi da wanda zai yi sadaka da riya kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas wanda zai sadaka dan mutane su ce yayi dan a buga a jarida dan a yatsa a labarai wanda shi ma ya lalata aikinsa to aka kwatanta wancan ta yayi gori aka kwatanta shi da bai riya ashe kaga mutum na iya yin hasana sai ya adinsa ta zo ta lalata abin nan Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun Allah ya hana sahabbai daga miryarsu akan miryar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku daga masa mirya kamar yadda kuke yi wa junanku kada ayyukan ku su rushe ba ku sani ba kaga ba shirka bace dan wani ya daga muryarsa gaban akan ta annabi amma kuma in yayi haka aikin sa zai rushe kaga ashe wani wani aikin da ba shirka ba zai iya rushe maka aikin ka nabi yana cewa man taraka salatal asr faqad habita amalu wanda da gangan salal asr ta yi kita shi yayi aikin sa ya rushe annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan mas'ud yana cikin sahihaini yana cewa man asaa man ahsana fil islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya wa man asaa fil islam ukhidha bil awwal wal akhir sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam anahnu mu'akhadhuna bi amalina fil jahiliya ya rasulullah za a kama mu da munanan ayyukan da muka yi a jahiliya annabi ya ce wanda ya shiga musulunci sai ya kyautata a musulunci to shi kenan ba za a kama shi da abin da ya a jahiliya ba kafin musuluncinsa amma wanda ya shiga musulunci kuma ya munana a cikin musulunci to sai a kama shi da na baya a kama shi da na gaba an ce al'islamu ya jubbu ma kamla da mutum ya musulunta duk abin da ya a baya ya an yafe masa to sai mutum a kafin musulunta sa yana sata kafin musulunta sai yana sata da ya musulunta sai ya daina sata to sai a kankare masa wancan satar da ya ta baya ma'ana laifin satar sai a kankare masa shi ko yana zina sai a kankare masa ya shiga musulunci ya kyautata ahsana ya kyautata a'a yana sata kafin ya shiga musulunci kuma da ya shiga musulunci ci gaba da satarsa to sai a kama shi da waccan ta baya a kama shi da sannan ta gaba an fahimta sai a kama shi da satar baya a kama shi da satar gaba kamar yadda mutumin da yake aikin alkhairi a jahiliya kafin musuluncinsa sai ya musulunta ya kyautata musuluncinsa to sai a biya shi ladan ayyukan da ya yi don Allah a jahiliya ba fa kowane aiki ba aikin da ya yi don Allah akwai wanda a jahiliya yana yin aiki don Allah ba don neman suna ba ba don riya ba ba don to wannan aikin da zai yi don Allah mai sa muka ce don Allah ko musulunci ya shiga in ba don Allah ba za a karba bari a jahiliya ko a musulunci in ya yi ba don Allah ba ba za a karba ba kaga wanda zai yi a jahiliya ba dan Allah ba min babu aula to aiki ne yayi shi a dan Allah a jahiliya amma yana shirkarsa sai su ma ai sun yadda akwai Allah suna yi sai dai kawai dai wa ba yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna da imanin su amma suna shirka sun yadda akwai Allah shi ya halicce su shine mai kaza mai kaza amma kuma suna shirka hakim ibn hizab ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne da Allah ya bashi wadata mutum ne mai kudi a jahiliya yana ayyukan alheri daban-daban ya zo ya musulunta yana daga cikin muhadramun wanda ya yi shekaru masu yawa shekara 60 a jahiliya 60 a musulunci dan kasuwa ne mashahuri to shine ya zo bayan ya musulunta ce ya rasulullahi ara'aita itaqatan أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وسلة وسلتها ألي فيها أجر يا رسول الله باين دنا أنت أجاهلية da sadakar da na bayar a jahiliya da kuma zumuncin da na sadar ‘yan uwana da na taimaka musu a jahiliya ina da lada annabi ya ce aslamta alama aslafta min khair ka musulunta kana nan bisa abin da ka riga ka gabatar na alheri aka tabbatar masa da abin da ya sa ya yi aikata shi a jahiliya don Allah musuluncin sai aka tabbatar masa da wannan saka wasu suka ce in mutum ya tuba daga kan aikata laifi ya tuba sai kuma daga baya koma ya ci gaba da in ya tuba an yafe masa abin da ya yi na baya amma daga baya sai da ya ci gaba to wancan na bayan da aka yafe masa zai dawo? ya ce ya daina ƙarya sai ya tuba sai kuma ya da ci gaba ya daina zina ya tuba sai ya da ci gaba ya daina shan giya sai ya tuba sai sanda ya tuba an yafe masa in ya dawo fa sun dawo wasu malamai suka ce inda ya dawo to wancan ma da kamar wannan da aka ce wanda ya shiga musulunci ya kyautata sai a yafe masa na baya amma in ya shiga ya muna na to sai a kama ce da na farko da na ƙarshe saboda haka ita suka ce sharaɗin tuba sharaɗin tuba shi ne ya tsaya akan abin da ya tuba kai ya koma yana warware wannan sharaɗin shuban ya ruguje wancan laifin kuma ya dawo har ma suna misali kamar mutum da ya ɗau azumi kafin faɗuwar rana kuma ya abin nan sharaɗin azumi shi ne ya barci da sha har rana ta faɗi ya tafi saura awa ɗaya rana ta faɗi sai ci kaga duka wancan awannin da ya yi sai su ruguje ba su samu abin nan ba to wasu malaman kuma suna ganin ai ba sharaɗi ba ne wancan da aka yafe masa an yafe masa in ya sake sabo to sabon lissafi za a fara to wannan shi ne shi ne abinda malam yake cewa wa fil mas'alati niza'un wa tafsilun laysa hadha mawdi'ahu a cikin littafin sa al-wabilus sayyib ya rinjayar da cewa annal hasanati was sayyi'at tatadafa wa tataqabal wa yakunu al-hukmu fiha lil ghalib wato da hasanat da sayyi'at kamar kokawa suke wanda ya fi rinjaye shine zai ciri tuta kyawun ayyukansa da munanan ayyukansa kamar kokawa ce suke a junansu to wannan shine kuma abin da aka kira muwazana da Allah zai yi faman saqulat mawazinuhu da man khaffat mawazinuhu sauraka wanne ne zai ciri tuta ko wanne ne zai cinye shine wanda yafi yafi yawa shine yake da hukunci yake yake ga nashi fa yakunu al-hukmu fiha lil-ghalibi wa huwa yaqharu al-maghlub wa yakunu al-hukmu lahu hakanan a madarijus salikin anan ma abin da irin jayir kenan to amma dai kamar yadda nasu suka nuna wasu ayyuka sukan lalata wasu wasu ayyuka sukan lalata wasu mala yace as-sabi'u fuska ta tara ta bakwai anna zambal abi zunubin uban uba uban dan adam na farko shine annabi adam kana bi fi'l al-mahdhuri ya faru ne ta hanyar aikata abin da aka hana shi wala wala ta'kulu wala ta'kulu hadhihi ash-shajara wala ta'kulu هذه الشجرة فتكون ولا تأكلا هذه الشجرة ولا تقربا عفوا ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة كبكو كسنتي wannan itaciya kaga hani ne kabku kusanci wannan itaciya ku ci daga dukkan abubuwan da yake cikin aljanna amma kada ku kusanci wannan itaciya fatakuna min adh-dhalimin sai shaidan ya zamar da su fa zallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi shaidan ya sa suka saba wa Allah suka ci abinda aka ce kar su ci kaga zunubin su zunubin farko da dan adam yayi shine aikata abinda aka hana fa kanat aqibatu amma ya karshen sa ya kasance anijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada wa sa'ada rabbuhu fagawa ثم ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى a dalilin wannan laifi da ya yi na aikata abin da aka hana shi a dalilin wannan har ya kai kuma ubangiji ya zaɓo shi ya shirya ta karɓi tubansa ya shirye shi ya samu wani kusanci da ɗaukaka ta ubangiji a dalilin saɓan da ya na farko domin Allah ce bayan ya yi wannan ya saba ubangijinsa sannan ubangijinsa su mashta bahu rabbu sannan ubangijinsa ya zaɓe shi ba ta ba alaihi ya yafe masa wahada ya kuma shiryar da shi wa zambu iblisa amma iblis zunubinsa kana bi tarkil ma'muri ya faru ne ta hanyar barin abin da aka umarce shi usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba ku yi wa adamu sujjada suka yi sai iblis ne yake kaga shi ya saba wa Allah ne ta hanyar barin umarni ta hanyar kin bin umarni fa kana aqibatuhu ya karshen sa ya kasance ma zakarahu subhanahu ma zakara Allah subhanahu wataala Allah ya kore shi ya fatattake shi ya la'ance shi ya tsine masa da shi da duk wanda ma suka bin shi وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة الله يسني ونن يزنتو إذنه كذرية النبي آدم هزوها تشاء القيامة فمن يكي تيوى أنن زنبن النبي آدم تهنير أيك تهنيني أما كما يازم مسا سنديا سامن أوككا wannan kuma zunubinsa ta hanyar barin umarni ne sai ya zama masa kaskanci da la'anta har zuwa tashar kiyama kaga wanda ya fi girma kenan barin umarni kimbin umarni ya fi girma ya fi hatsari kimbin umarni ya fi asari aikata umarni kuma ya fi girma wani magana ta sahal ibn abdullah yake cewa tarkul amri a'zamu min irtikabin nahi barin bin kimbin umarni ya fi girma a gurin Allah sama da wato aikata abin da aka hana li'anna adama nuhiya an akli shajarati fa akala fa akala minha fataba alayhi fataba Allahu alayhi domin annabi adamu an hana shi ci itaciya sai ya ci Allah ya fi masa wa iblis umira an yasjuda li adam an umarce shi wa annabi adamu sujjada falam yasjud falam yutab alaihi yaki sujjada sai zanto shi ba a yafe masa ba saboda haka da wannan ne suka ce aikata umarni ya fi falala ya fi girma a kan barin abin da aka hana sannan ƙin bin umarni ya fi hatsari ƙin bin umarni ya fi hatsari sama da aikata wato ƙin barin abin da aka hana sau da dama wani daga saban Allah za ka ga ya zama wani babban wali mutum ne mai saban Allah rana tsaka a zuwa masa wa'azi ya ratsa zuciyarsa ya shiga zuciyarsa ya tuba ya dawo ya ƙasƙantar da kansa gaban Allah ya yi ta kuka a kan zunubinsa ya yi ta ƙoƙarin yadda zai ya kankare abubuwan da ya baya wannan ya sa ya samu ɗaukaka a gurin Allah wani kuma ɗa'a ce za ta halakar da shi wani saboda ɗa'arsa zai rika jin shi yanzu fa a gurin Allah wani ne rika takama yana cika baki yana mu a wajen Allah mu za ku taba mu kaza kaza kaza ka san matsayin mu a gurin Allah ko ka san kaza kaza kaza yana al'ujubu bi nafsi yana jiji da kansa yana jin abin da yake yi gurin Allah yana nan kawai jira yake a mutu ya je a biya shi yawa mutumin da ya zo babbatar Allah ne da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana wucewa ta gaban wani yana saban Allah yana masa wa'azi gobe da ya samu yana ci gaba da sabon Allah ya ce Allah ba zai gafarta maka ba an da nan Allah ya ko mala'ika ce man zallazi ya ta'alla alayya Allah a fira likula waye yake rantso ba zan gafarta ma wani ba shi awa to na gafarta mishi kai kuma na rusa ayyukan naka za ka shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ci gaba da yi masa wa'azi amma cewa ba Allah ba zai gafarta masa ba ya kasani ba kasani ba saboda haka wani saban Allah ne daga saban Allah zai fara amma kuma ya zama babban wali babban waliyin Allah wani kuma da'a ce zai yi rika yi ta halakar da shi saboda za ta gadar masa da jiji da kai da cewa shi wani tsarkakakke ne har ma ya ringa tsarkake kansa a gurin Allah malai ce asaminu wannan muka shiga yana da tsawo saboda haka malan anan a cikin bayanan duk da yake kawowa yana so ya nuna mana cewa bawa ya yi ƙoƙari ya yi haƙuri a kan bin Allah ya yi haƙuri a kan bin manzansa ya yi haƙuri a kan barin abin da Allah ya hana da manzansa amma janibin umarni ya tsaya ya dage a kansa dagewa akan janibin umarni yana sawa mutum ya kauce wa kuma haramu tsayawa akan umarni yana taimakawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce inna salata tanha 'anil fashai wal munkar tsayar da sallah yana hana aikata alfasha yana hana aikata munkari nabi ce satanhahu salatu wani da aka cewa annabi yana sata nabi ce yana zuwa sallah aka ce eh yana sallah nabi ce satanhahu salatu sallarsa za ta hana shi saboda shi aikata umarni yana gyara zuciya yana ƙara wa mutum tsoron Allah mutumin da yake ƙoƙarin sanin Allah yake ƙoƙarin kadaita Allah subhanahu wataala da kusantarsa da ayyukan da'a to wannan yana iya shiga tsara ya zama katanga tsakaninsa da fadawa cikin laifuka amma barin abin da Allah ya umarni da shi ko da mutum zai zai je ko da mutum zai bar abubuwan da aka haramta amma kuma baya zuwa da abubuwan da aka yi umarni da shi to wannan yana kan hatsari domin hatta almanhiyat din ba zai iya kauce musu ba saboda ba shi da sinadarin da zai masa da zai bashi zai bashi garkuwa da zai bashi kariya daga fada cikin zunubai saboda haka anan malam ba wai yana nufin cewa in kana aikata umarni ba kuma kai ta aikata saban Allah wannan kawai dai wani mufazala ce malamai suke yi dan ka nuna dan a nuna maka abin da yafi muhimmanci tsayawa da bin umarni zai taimaka maka wajen kaucewa hannun abin da aka hana sabanin ka bar abin da aka hana amma baka bin umarni akwai wani yana nan baya sata baya abin amma kuma za ka taba samun shi kuma cikin aikin aikata alheri to wannan zai raunana masa alaƙarsa da ubangijinsa za mu dakata a nan karatu akwai saura da yawa a gaba da ya shafi wannan nukta domin ya kawo jahi ashirin mu kuma gashi mun tsaya akan bakwai kawai saura kaga akwai saura goma sha uku nan gaba muna fatan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata dukkan wasu masu bukatu na alkhairi Allah ya biya musu waɗanda suke sun riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu ya gafarta musu marasa lafiya a gida da asibiti wadda uwa da muke tare da shi nan ce mahaifiyarsa tana asibiti tana intensive care ICU saboda haka a sa shi cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya wani mara lafiya Allah ya ba shi lafiya masu lafiya Allah ya kara masu lafiya wannan shi ne karatunmu na ƙarshen wannan zango sai kuma bayan azumi insha Allah Allah ya kai mu dare da lafiya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh